إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله في العالم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم بداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ الحسين الحاج هذا المعذر والتائب بنظرة تأتي لنا بالزفر أيوة دي من أنا أكن وأنا آية من جرمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حصمه تستطيع له في هذا الغدو والأصال رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب mun yi magana akan masallatai kuma muna cikin magana akan zawuyoyi wanda su ma dai masallatan kenan da kuma abin da shi wannan marubuci wanda lalle ya san me yake yi ya rubuta to yau dai muna nan akan addu'o'i da magunguna da wanda gurbinsu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk magabata salafu salihu suka yadda da shi salafu salihu suka yadda da shi ayi da shi to shikenan ba komai ko zawuyoyin ga abin da ya zaunar da su ko ma zuwa ga Allah ne amma ba laifi su san wa'annan abubuwa bare muƙaddamin ba laifi ya san magunguna saboda kyakkyawan kuduri da muridai suka yi masa da jama'a suka yi masa duk abin da ya taso wajensa za a zo to ba laifi ya san magunguna ya san addu'o'in ya san abu na ƙur'ani na hadisan na fatahin da Allah yawa bayin Allah na daga waliyan bare na ɗariƙarsa bare na ɗariƙarsa mun gode Allah failan nan da Allah ya bamu shautu jani abul abbas ya mana bishara da ita dukkanin bayan Allah suka yi mana bishara da ita irin wa'annan fituhatu na magungunan na auradan na wayo ta zo da shi ba wanda zai yi da'awar ya san rabu rabu rabin su ma ko ya ko da nan wajen dama ba ja za ka ga wani da yadda da wani bawan Allah bai yadda da lamarin failan ba bai yadda da sanin Allah failan ba bai yadda da karatu amma dai ya yadda da asraranta ya yadda da asraranta to wannan dama ba ja kannasai ne Allah ne ya san adadinsu sai amma dai duk dai asali abinda yake a waje abinda ya zaunar da su Allah tabaraka wata'ala to amma kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana gashi ya yi magunguna an ban magunguna kuma ya ba da izini cewa a yi baki ɗaya to wannan kenan ko kuma idan mukaddam bai sani bai zama da yana tare da wani mai magani dan ba za a rasa ko mai magani a zawiyan ba ko ko yana daga cikin abokinsa to da abu ya taso mazuwa sai abu kamar yanzu a ce ga likitoci in abin ba irin na likitocin ba ne to kuma ga nau'ikan magani ga littattafa da za ga galibin wajen sai sun yi maganin sai sun yi littafi akan magunguna daga cikin limaman nan ko Ahmad bin Hanbali ne Allahu alam da rike sosai kan je in faɗa akwai wanda yake cewa ina ma yanda na san ilimin karatu ilimin addini haka ina ma haka na san magunguna saboda Basir ya wahalar da shi kwarai da gaske ko Abu Hanifa eh Imam Shafi yawa to Basir ya wahalar da shi kwarai da gaske cewa ina ma yanda na san ilimin addini din nan na rayuwa ta tafi ga sanin ilimin abu ina ma haka na san magunguna kuma to kaga ma'ana sanin magunguna shi ma magana to kuma ai dama kamar yanzu yanzu ka zo zamani kuma sanin magunguna medicine din da ake cewa da sanin ai yana daga cikin dai abubuwa na fannin zamani na ilimin muka kwarai da gaske mutum ya san magunguna da sanin cututtuka ma da ya za a ɓata wata cuta don a yi maganin wata cutar da ita ya za a raba kaza da to dole da an ce annoba za su ce an tara wa'annan farfasoshi wanda sun san kan cututtuka kuma su karance ta su karanci maganinta yanzu yanzu a ga an fito da magungunanta kuma ana ana yi duk da baki da to wannan kenan haka yana daga cikin abin da da ibn qayyim ya faɗa a cikin littafin nan nasu zadul ni'adi a ciki ya faɗi akan a harafin fa a harfin fa'i ya faɗi fatiha ya yi magana fatiha cewa ita ce umul kitabi ita ce sab'ul masani ita ce magani cikakke ita ce magunguna da ya cikakke a yau ita ce addu'a cikakkiya ita ce mabuɗin wadata ita ce mai kiyaye wa ɗan adam ƙarfinsa da mai ije masa damuwa da baƙan ciki da tsoro da duk abin da ya same shi to fatiha maganin wannan abinci da duk abin da yake nema jalabi ko dafari ita liman arafa miqdaruha ga wanda ya san girmanta da darajarta to mun gode Allah za ka ga a hanyar sufancin nan a hanyar yana daga cikin abin da za ka ga sufiya sani dama girman qur'anin da girman fatiha din duka baki da yanzu abin da Allah ya ba shi jana abul abbas radiyallahu ta'ala anhu daga sirrin fatiha wannan shi ya nuna ma shi ne sakamakon waliye na daga sirrin fatiha da ga fatiha bin ya ce ismul azam ba sai a cikin auradansa duk ga baki da to haka ne ike cewa duk wanda ya lura da tasirinsu na magungunan nan ya san magunguna ne kuma suna yi duk da kuma ya kulle a zuciyarsa cewa Allah dai shi ne mai magani to wannan shi ne duk abin da musulmi suka kulle musulmi ko ya yi abu ko ya yi magani ko ya san dai Allah shi ne mai warkarwa duk gaba ɗaya amma kuma shari'a ta ce ya nemi sababai ya nemi sababai gaggagagga an taso duk an lalata abubuwa an ce a'a ai tara Allah da wani kuma ka ga shi kuma wanda ya faɗi wannan shi ma ya ji ya kullo yan su magungunan nasa ko ya kullo yan su addu'o'in nasa ko ya ko wanda ya fara ya kan ɗari a ƙasar nan ya ya keta ai ba zai yi ba shiga gaban Allah da anarka kuma ya je shi ma kuma ya tattaro nasa addu'o'in wai wurdul mustafa to malai suka ce wurdul mustafa kai da annabin ka je karba idan ka ka tattaro wani abubuwa ka ce in kuma haka ne to me ne su ma hakan suka tattaro a je baka san ma ko ana ganin annabi ko kan su ma haka suka tattaro to dama dai a lalata wani abu ne da an lalata duk magungunan gargajiya sassaƙen bishiyoyi da muke da su da waye da komai su maɗaci su sassaƙen danya su sassaƙen waye duk magungunan nan an lalata su duk an lalata addu'o'i duk an ce tsaji ne duk an ce tara Allah da wani an hana mutum ya je wajen malamai an hana mutum ya je wajen shahune kuma duk an kawo su zaitu zaitun an kawo su zaitun din an kawo su habbatin sauda an kawo su me bambancin su da wayannan duka da baki da duk abin da habbatin sauda za ta yi suna ne kawai shi ne kuma mu a hausa ake cewa bakin algari bakin algarib a hauku shine habbatu sauda kai ba haushe kawai kai an an ma an dan faɗa ma larabci habbatu sauda kana ganin ga wani saman abu an zo da shi da ba haushe da shi ai bakin algarib ne wannan shi ne daidai da daidai ba ba wani ba duk aka abu kuma ga shi nan dai to duk dai dama dai nau'i nau'i ne na business ga baki daya duk ga baki daya to ba wanda da ya yi imani ba a cikin musulmi cewa Allah ne mai yi amma kuma Allah ne mai kuma ya ce bi ayoyinsa na karatu da bi ayoyinsa na kaunu mai ga yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganin kunama da ruwa da gishiri da kuma ulhuwallahu da falaki da nasu ga ulhuwallahu da falaki da nasu ayar karantawa ga ruwa da gishiri kuma ayar kaunu an haɗa su guda biyu kuma annabi ya yi amfani da shi ba ya zo ya gaya ma dan ka haɗa ayar karanta da ayar kaunu ya ce ba daidai kai ba duk gaba ki da to abinda ibn qayyim ya aifan Allah almajiran su da su su suka wahalar da duniya dai a gaya musu su ji zahirin Allah ba komai duk gaba ki da ko kuma ikon Allah za ka ga wata bakar cutar ma Allah kiyaye farka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani bakin maganin ne kuma zai zai mata abu da akwai magunguna kuma da wani rashin lafiya kuma Allah ya kiyaye mu kuma sai an kai wa yan bori ko sai an kai wa waye su kuma su suke da irin wannan magani Allah dai ya kiyaye mu malam barka Allah sallallahu alaihi wasallam ta karatu ai ta zikiri ai ta dogaro ga Allah dai mun gode Allah ai haka da zikiri yayi yawa karatu yayi yawa dogaro ga Allah ya koma ga Allah duk kuma irin wayannan ma suka na dama da duk kuma ma Allah ma yayi maganin su kuma in ma mutum bai san wannan ba dai kuma Allah ya kawo bature kuma dai ya zo da magunguna dai amma da kowa ya kawo ƙaurinsa a tankwale ya yi jambo a ƙauri sai har ɗan yatsa a gutsire sai ka ga waye duk gaba a ce mageduwa a ce kurkunu a ce waye duk kuma Allah ya tafi da waɗannan duk gaba ke daya makanta ido ɗaya waye a ce agana a ce kaza duk Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi da wannan duk Allah ya tafiyar da bala'ai duk gaba ki daya to wannan kenan haka kuma imamun marwazi ya fitar shi ma radiyallahu ta'ala anhu maganin zazzabi da ciwon kai da waye yake labari ya kai wa sharif sai na ji a faru sadiq labari ya kai masa cewa ba ni da lafiya zazzabi ya sami irin typhoid din nan da kuma abu to sai ya rubuto mun sai ya rubuto mun magani ya rubuto mun magani bismillah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله محمد رسول الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين اللهم رب جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل وإسرافيل عش صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين سيدنا جعفر يربطه مسا وانا قال المروزي امام المروزي yake cewa aka yi mun amfani da shi kenan na warke na tashi kaman ma ba ni da lafiya yace kuma ina zauna a wajensa wani ya bashi labari ya bashi hadisin da ya karba daga babansa shi kuma ina ji yake cewa shi wancan da yake cewa na tambayi babanka shine Muhammadu shi kuma Muhammad al-Bakir da ake cewa radiyallahu anhu na tambayi babanka a sa laya sai ya ce min in dai littafin Allah ne in dai maganan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne sa sa kai magani da shi iya karfin ka kuma iya abin da ka sani ko kallon wani ma ya ce ma me ka kai duk gaba ki ya sa wannan mutum ya bawa shi wannan sharifi labarin ga abin da babansa ya ce ga abin da babansa ya ce to kuma a jide za a ga maganganun malamai din na ahalbaitin da na shauran ma duk ko iri ɗaya ne duk gaba gida jide ai sun tafi cewa ko dai ƙur'ani ko dai hadisi ko kuma addu'a bayan Allah tun daga sahabban har tabi'an har kuma tashin kiyama wacce an san ma'anarta in larabcin ne an san ma'anarsa in hausan ne an san ma'anarsa kowane yare ne dai an san ma'anarsa in kuma wa'yansu addu'o'i ne da aka gaje su na daga wa'yansu littattafai da yawa akwai karatukan da galibi daga wajen bani isra'ila wa'yansu aka san su akwai mara kyau akwai mai kyau yanzu Allah tabaraka kul ya tawafe ku malakul mautul ladzi yukila mala'ikan mutuwa ne yake karɓar ranku ya sunansa wannan isra'ila ne suka sani ai sunansa azra'il shikenan addini ya dauka sunanta azra'il saboda duk suna da wayannan abubuwa akwai abubuwan da qur'ani ya faɗa mana shi a dunkule wani abu su kuma suna da shi ana yin taka tsantsan ne dai wajen sun faɗi laifin wani ko sun taɓa wani daga cikin annabi ko sun faɗi wa'ansu su ki burutsun su dai nan ake ɗan taka tsantsan duk gaba ki ɗaya to ko kuma irin waɗannan addu'o'i nasu amma idan malamai sun san fassarar waɗannan abubuwa ko waɗanda suka shiga yadda kaga zamanin nan za a ce za a ce mutum a wani course din sai ya tafi America ya je ya ji la- turanci sosai ko sai ya je Rasha ya je ya ji yaren Rashan sosai ko ya je kaza wannan ba tun daga tun daga zamanin Annabi sallallahu akwai hadisi sahabban da manzo Allah ya tura suka koyi yarurruka kala kala suka koyi yarurruka kala kala akwai Ka'abul Ahbari ya san yarurruka kala kala shi ya dinga fassara sayyidina Umar littattafai na sauran annabawa yanzu musulmi da suka buɗe ko armeniya da zamanin sayyid na umar radiyallahu ta'ala anhu sun je sun tarar da garin a cikin taskar sarkin garin sun tarar da ga wani mutum a kwance a kan gado mutum ne dogo ga wani mutum a kwance a kan gado hancin sama ya yi ɗani biyu hancin sama ya yi ɗani biyu cikakken mutum lafiya kalau washe ya rasu washe ya rasu allahu ala gashi an sama kaya lafiya kalau kamar mai rai kamar bacci yake yi ga li- ga littafi a wajen kansa ga littafi a wajen kansa tun da suka gani sahabbai ne masu hankali suka ce wannan mutumin biyan da aka yi in ma dai annabi in ma dai wani bawan Allah dan dai gawa ba ta zauna haka kawai a waje haka lafiya kalawa ba a san eh, lokaci suka kan tambayi mutanen me wannan suka ce to Allah su ma dai ba su sani ba amma dai duk in an rasa ruwa an yi fari shi sarki yake sawa a kinkimo a fito da shi waje yanzu sama ya kama ruwa da an fito da shi waje sai sama ta kama ruwa duk in wani ya- mayaka sun kawo musu yaƙi shi sarki yake sawa a kinkimo shi a a gadan da gadan gaba kida yanzu yanzu za a bubbuge wa yancan makiya kamar kaji kenan hadda sai na abu musa al-ash'ari a ciki abu musa al-ash'ari a ciki abu musa al-ash'ari sai so ka ataba ga littafin ya tashi mu sai ce aje a kaiwa khalifa a kaiwa sayyid na umar ga abin da muka gani ga abin da muka sai na wai ce a kira ka abul ahbari me wannan ka abul ahbari ya duba ya ce Allah yake annabi dana ya ne wannan annabi dana ya ne ga sunansa ga karatunsa ga sh- ga bishara da yadda annabi Muhammad ya fassara littafin gaba kida sahabbai suka ji duk gaba kida sai na umar ya aika musu ce annabi dana ya ne amma ku binne shi a yi kabari wajen goma sha biyu da daddare a binne shi a ciki don kan mutane su san wanda ya aka binne shi dai su tono sani daga abin da suka saba a boye shi a yi kabari wajen goma sha biyu a ce eh, kowanne to a binne shi a ciki ɗaya daga ciki to sai na abu musala sha'ari sai ya ɗauke ta ɗauke zoben da yake hannunsa ɗin ya ɗauke zoben har ya rasu wannan zobe na dana annabi dana ya ga yana hannunsa shi ta ake ilgazi wannan annabi ne wanda aka binne shi ma bayan annabin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya riga annabin mu da za da kara sai bayan allah a yi sai ka ce annabi dana ya aka yi ilgazin wannan to haka duk sun san akwai malamai da suka yanzu a ga akwai ƙwararru wanda herogile din nan wannan irin yare na misrawa wannan rubututtuka na misrawa da ɗaɗu ana saba herogile ko mene wanda sun iya karanta shi kuma sun san ma'anarsa turawa duk sun koye shi da su ma mutan misra da kaza da duk an iya wannan to in akwai in abun to haka kuma malaman musuluncin ma inna asrar ne inna wa yanzu dai kamar imamu buni wannan imamu buni ne mashhurin malami mai mazhaba da kaza kuma a nan magari tunis ina a nan aka yi shi illa dai barkwanci ne da shi shi yasa malamai suka yi da da abubuwan sai da barkwanci na tashi hankali da imamu buni to shi to duk ya karanci wa'annan abubuwa to in dai malamai sun gaya ma wa'anda suka san kan abun ga fassararsa ga abin da ake ai shi kenan yanzu ya fita sarari duka ba wanda zai yi tsalle ce ai shirka ne a ciki a ga ga ai ga wanda suka san abu in ko aka ce ba wanda ya san abu kaza kaza kaza kuma komai ya rushe komai ya komai ya yanzu duk ilimin fizu din duk ilimin wa in ba dan wanda suka sani suka suka karanta dan gowa waye ya sani duk ga baki daya to in dai wanda suka sani ne suka gaya ma ga abin to ba laifi in ka san ma'anarsa ka yi amfani da shi da in magani ne shi duk da baki ɗaya wannan sharifi ya faɗi haka kuma abdullahi ɗan sayyidina ahmadu bin hanbali ya fa- ya rawaita daga babansa ya ce da yawa na ga babana ya rubuta wa mata masu haihuwa da an ce masa ga mace tana naƙuda nan da nan zai ɗauko allo da tawada da komai ya rubuta la ilaha illallah halimul karim subhanallahi rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin كأنهم يوم يرون ما يؤمن لن يلبسوا إلا ساعة من النهير بلاغ إيانا sai kuma ka annahu yawma yarawna halan yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ya wanke ya ji a ba ta shayar zai sai ta haihu kuma wani zuwan zan ga ya rubuta idza sama'u shaqqat wa azna li rabbiha huqqat wa idza la rabbu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat iyana aje a kai mata ta sha kuma ya ce a yayyafa a cikin nata duk gaba kida wannan suna iyayen sunna Ahmad bin Hanbal duk dai ma masu wannan abu galibi man haba su suke bi Hanabila Hanabilawa ne galibi za su faɗa to akwai ibn kan ya rawaito magunguna da yawa da yawa daga shehin nasa duk gaba kida maganin ciwon zuciya maganin waye duk ya rawaito da daga shehin nasa da shauran magunguna ma wata kadda da ya rawaito daga gare shi takaddu uku ne ake bismillah farrat bismillah marrat bismillah qallat sai mutum ya dinga hadiya kwana uku yanzu yan ba na yin wannan zamani zai ga ayi wani ayi da mai wani farrar qallat waye to Allah na ta abubuwa da yawa jama'a yawa wannan kenan sai ya rawaito wani maganin kuma na kamewar gaba wani za ka wuyanka ya kame ko wani ana cewa irko nisa kamar mu ce namunan ko kurkunu ko wani abu da jijiya ce da za ta kai wani zo sai an yi kaho mutum zai ji ko motsa bai da kuma yana da zafi yana da ciwo kwarai da da gaske to mutum zai iya amfani da bismillahir rahmanir rahim allahumma rabb kulli shay'in ومليك كل شيء وخالق كل شيء أنت خلقتني وأنت خلقت الناس فلا تسلطه علي بعظم ولا تسلطني عليه بقطع واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافع إلا أنت ce maganin sa ne duka baki da da kuma maganin irin wannan da kuma an karba daga annabi sallallahu alaihi kowace irin cuta ma za ka iya mata za ka iya din wannan addu'a bismillahil kabira a'udhu billahi al'azim min sharri irqin nahar wa min sharri harrin nar duk da baki da da su zancan maganin ciwon haƙori za ka iya karanta qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun ko wala hu ma sakana man fil layl wa an-nahar huwa as-sami'ul 'alim duk da baki da da kuma kuraje masu fitowa ya tsalunaka an jibal fa kul yansifu harabi nafsa fa yazaru ha qa'an fasafan la tara fiha wajan wala amsa shi ma maganin sa ne ala ayi hal akwai magunguna da yawa to dan mai zawiya ya san wa'annan ba za a ce ya tashi daga karantarwar zawiya ko ya tashi daga zancen abu ya kuma ba wannan ake nufi bai zama dai ba a san ba a san ma me aka ba zawiyoyin akai ba sai dan jefa ikon Allah kuma wallahi irin waɗannan abubuwa ba a so mu cika surutu akai kar kuma a su ka faɗa ya yanzu wani sun kai mu zancen ɗariƙa ma ko kai mu zancen banda zancen a turare ba san ma me ake nufi ba da na alheri ne ma na arziki ko na kuma da ta ɗauke wani banda zancen jiba banda zancen kaza yanzu addu'o'in manya-manyan waje in ka shiga wa'yan su ɗari ko ɗin mun musu kyakkyawan zato amma dai in dai za ka ji maganganun su addu'o'in manya-manyan waje an mai da su kawai na sharri ne na jiba ne na kaza kaza da dukkan to kaga duk dai abubuwa yanda ya faɗa lallai ya nuna shi ma ɗan abin ne duk gabaki ɗaya to sai a yi magani dai a sarari yake addu'o'i na a sarari yake na komai mun gode Allah da addu'o'i nan na failan nan ba adadi yanzu mutum ya ɗau kibritul ahmar ɗin nan na addu'o'i na duk da ayoyin qur'ani shi mu kenan in ma ne ga addu'a ce da ayoyin qur'ani ko addu'a ce da wani hadisi ko addu'a yanzu kanzul auliya din nan da shehu radiyallahu imam hasan ya yi ta'aliqin sa duk wani abu da shehu ya faɗa a cikin imam hasan ya ka hadisin sa ya ka hadisin sa da da kuma to za ka ga wannan mutum ji sai ya kakkama irin wa'annan ga kuma sayafin ga na su ɗariƙan nan ga su musabbatul ashari ga su a duk iya ƙarfin kowa eh, duk ga baki da to yake cewa yana daga ciki kuma har yau dai ya zama an fifita duniya akan zawiyoyin akan zancen lahira da aka zauna a kai akan zancen Allah da aka zauna a kai za a gama kuma ba ma zancen ma Allah ko zancen ma sadin Allah ko zancen zancen dai duniya dai zancen waye zai zo waye kaza waye wannan a sarari yake to shi ma ma'ana ya fitar da jirgi da kan taragwa ke na hanyar sa duk baki daya wannan yana daga ciki yace yana daga ciki kuma ga datta ba da sanin meye ita ba ko ɗan shehin ko dai ga wani kaza dai ya gaje ta ba ya san meye aka ba ta dan shi ba ba ya san sanya kuma ta zama mafuskantar jama'a ta zama nan ne mafuskantar hukuma ta zama to kuma ai haga to ala ayi hal wannan duk gaskiya ne amma ɗan shehin ko ɗan muridi ko ɗan waye idan ya ɗabi'antu da shehin ya haƙiƙantu da shehin ya zama kalifarsa in ya san duk abin da ake karanta a zawuyan ya san ma'ariban ya san sulukin ya san jazabin ya san taimakon ya san dan me aka kafa su dan kan bai shi kenan ya zama mai ita ya zama ko dan shehin ko dan muridi to kuma in ya rike ta za ta ci gaba bayan wannan bawan Allah ya tafi duk gaba ki amma in dai aka ba da ita ga wanda bai san ina aka sa ba kaza dole ta lalata wani daga cikin abubuwan da ya faɗa kuma gaskiya ne abubuwa da yawa sun faru wani ba za a faɗa ba yanzu akwai shehi babba wanda saboda haka ya tafi wajen shan abdullahi suka yi magana akan wani aka kafa wata majalisa da kuma komai kuma abin da aka yi tsoro shi ya faru dai duk gaba ki yanzu muna da wayanmu da komai da mu aka dinga yin majalisin 1985 zuwa shaw hassan din radiyallahu ta'ala anhu duk aka dawo sababbi full asal ne da ta dawo sababbi full duk ga baki daya bayan shaw hassan din ya koma radiyallahu ta'ala anhu su shehu nan namu duk suka haɗu kace to yanzu shehu da ya tafi abin mu radiyallahu ta'ala anhu abubuwa duk suka ta tasowa aka daskare yanzu ga almajirinsa kalima daga cikin kalimominsa ya zo ya ƙara mai da mu sababbi ful kamar ran da shehu ya rasu ya bamu kamar da shehu ya rasu ya bamu yanzu sai mu kuma zauna a kuma dan karewa irin na da a ce eh gaskiya abin da muna babban waje wanda duk su ma suna cikin wanda ake shawara da shi za muka ji wannan mun ji daga shehu Usman Bashir sannan kuma daga shi ma shehu saboda gidansa shehu Malam Isa Ohona sai kenan tun da dai zamaninsa gaba ɗaya duk da mu ake wannan majalasa kusan kullum bare ranar juma'a dama zawuyan ba ba a zikirin ko a can zawuya a gidan alhaji ubari ne ake tafiya duk da baki da kuma malam wani irin bawan Allah ne ba ruwansu da wai ko kai dan muridi ne ko kai dan munkiri ne waye duk aka za a karkata ku ku tafi duk da baki da wannan yayi amfani ga mutane da yawa ba na wasa bawan Allah ne haka za a kuma mota ba ta cika kowa ya zo motoci ba ta cika sai an tura ka dai ka tafi a kai kuma sannan ma shiga mota ko hawa babu sai dai ka bawa manya a da kafa muke zuwa da kafa muke dawa tabbaci lunguna ta ta cikin abu duk gaba ki da mun gode Allah har shi yau Hassan Jibrin radiyallahu anhu wa ƴan unguwan mu addu'a saboda taron wannan zuwa da ko da yan ungoyi da yawa duka da aka dinga zuwa to ala ayi hal su manyan da suka ce to eh gaskiya ne wannan ba za a bari a koma daskariya to ya za a yi suka ce to duk juma'a karshen wata duk juma'a karshen wata shehunan namu na kasa su dinga taruwa a zaruya a rage bayan gidan ana wazifa tare ana majalasi kaza su kuma a wasu to Allah ya dan aka tafi haka za a rike dai wannan imanin wannan abu da shafin ya zo ya sabunta ya garan bawo din nan ba za a yi karaka ina jin da mun je kaman sau uku mun je kaman sau uku ƙarshen yuma a ƙarshen wata mun je yuma wata yuma a ƙarshen tun daga nan ba a ƙara yi wata abin da aka yi tsoro sai da ya faru to muhim dai Allah ya gyara mana ma'ana ba wai komai ya ɓaci duk wanda ya ce an ɓaci to shine ya fi kowa ɓaci duka baki da amma dai mutum ya da yi kokari kwarai da gaske ya san kuma waye wanda zai mutum biyu ne shehu tijjani ya ce a cikin ɗari kana da mai korewa da mai korowa da mai korewa da mai korowa to sai kana wanda za ka bi ko dai mai korewa ko mai korowa to duk ga baki ɗaya wannan biyu ya faɗa yake cewa kuma na hudu da fitatta daga matattarar bayan Allah ce matattarar masu neman Allah ce matattarar talakawa zuwa ga Allah ce ma'ana ba wai marasa ko ɗari ba wanda dai sun tafi ga Allah ta kuma ko miliyoyi nawa ne da su amma dai na ta sunan sufaye fukara wa ilallah kansu ma ba su da shi ai shi fakiri abinci ne ko kuɗi ba da amma yana da kansa na su ko ko kansu ma ba su da shi sun ba wa Allah tabaraka wa ta'ala to ta fita daga wajen wa'annan ta koma wajen masu tsaurin ido ta koma wajen masu tsaurin zuciya ta koma wajen wayayyu wanda suka yi karatu na wayewa wanda suke faɗawa ko kakannin nasu ko iyayen ko maganganu marasa daɗi cewa ba sani ba su ne yanzu suka waye to in ta zama haka nan ma ta fita daga yanzu yanzu za ga komai ya lalace wata rana ya kazo katarar ma ba ko wazifan ko ko irin zikiran na kowace za wannan na duk ɗari ko ake ake faɗa to wannan yanda ya faɗi waɗannan abubuwa imma ɗan abu ne imma kuma ya karantu a cikinsa to me ma'anar in mun tattare duk wannan maganganun nasa me ma'ana a ce zawiya ta mutu daga cikin zawoyin ɗariƙu ko ku a ce zawiya daga cikin zawoyin ɗariƙu tana da rai ya za a iya cewa ta mutu ko ya za a iya cewa tana da rai yanzu in ka ga recharge card wannan katin waya din nan wannan katin ya zai kai ya gane ya mutu ko yana da rai a sabunta ne za ka gane ya mutu ko a tsofa ne za ka gane ya mutu ko ko a ne za ka a ce dai ka sa nambobin kaga sun buga wayar to sanar za ka san yana da rai komai tsufansa ko kuwa ka buga an gaya ma ai wannan kafin an yi aiki da shi to kuma nan za ka san ya mutu kuma komai sabuntarsa to haka irin waɗannan waje mai rikici da abu ne da baka iya gane shi da ido ba abu ne baka iya gane shi da mu dai a kanmu za mu ga in yana da rai ma'ana an kera shi an gina shi an yi kaza ya zama makaranci ya zama kaza duk gaba ki daya to amma yana daga abin da zai nuna yana da rai na farko dai izini wannan bawan Allah yana da izini ya kafa wannan waje duk ga baki daya daga shehinsa ko daga Allah ko daga bawan waje da za a jiga suna da to suka tattaru suke yi kafin wani mai izini ya zo kuma ya musu izini su ci gaba ko kafin je helkwata ta su karbo izini gaba na farko dai izini inda za a gane tana da rai na farko dai izini sannan yin zikirin ita ɗariƙar kowace ce idan mu a tamu ce ɗariƙar tijaniya galibin wurin da ake a cikin jama'a a zawiya babba shine wazifa to a ga ana wazifa ta an san tana da rai ga izini ga ana wazifa a cikinta to an san tana da rai sannan ga shehi wanda muke cewa muƙaddami yana nan ko kuma wakilinsa gashi yana nan ko ko ga kabarinsa a kusa da ita madadinsa yana shafar muridan su ma suna jin madadinsa a zuciyarsu don haka inda da wuri inda da wuri muƙaddamin nan bawan allah ɗin nan mai izini mai ismal azum a cikin zuciyar nan tasa to an so abin ne shi a wajen kusa da zawiya to sirrin yana nan muridai ba su watse ba kullum suna jin madadi Allah da annabinsa su ne babban wajen misali su ne babban wajen misali yanzu madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahirin ido da yanka ne za ka gani sai dai ko gine-gine ko dai sai abubuwa bare ma da irin yanzu abin ya ɗanyi sauki amma da shekara 20 da ta shige kafin a fasa wannan gida na america bush ya sa su dole sai sun bar wannan ra'ayin rikaudin nasu sannan wahabiyancin ta in ka tsaya gaban annabi ma za ka ziyara buge a gaba na ga wani mutum da sana ya tsaya na ziyara wani irin malaman wajen da kyalkyawar ya zo ya talla mutum tsoho ne ya talla wa ke ya duka zai yi shirka wa ya talla duka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam dattijo da komai kafin galibin su ba suka sa ko hula ko abu laraba ba dattijo ne amma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam dattijan zai faɗa na zo na kama shi na rungume na ce ya ishe shari ya mare ka a gaban annabi sai kiyama za ka san wani abu ya ma ya mare ka a gaban annabi sani da soyayya kakka ce komai ku ta kawai shi ma rungume na ce ya kama ya kama ya ishe ka daraja wannan mutum ya mare ka a gaban annabi ba kai komai ba kawai dai dan soyayya ko ko shi kuma ya ishe shari shi kuma ya ishe shari to amma Allah ya gyara abin yanzu bush ya sa su dole sun bar wannan ra'ayin da kawfin da baki da wannan yaro ma ya taso ma ya gaggara abin dole wadai na gaske to to kaga yanzu wannan ba dan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwance ba wani ba zai ba zai rika ko kasa ba amma ko dukan ka ko waye madadi na nan rai na nan wannan zawiya tana nan da ranta lafiya sai daga annabi da ka da da sallah gani nake da ka kusa da annabi gashi yana kallon ka kuma yana kallon naka wa qul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu kuma yana kallon naka to sai ka ji wata nutsuwa da kaza ila ko karatun sama baka sani ba ko kaza kai kai kana amma gashi nan abin na a wajen madajidi yana zuwa to binne mai sirri ba ba kowane gada a shi za a binne shi abin ba mai sirri ba mai izini wanda akwai ismal azin din a cikin zuciyarsa duk gaba gida to ko shi kadai ma ko ba wani ma wanda ya gaje shi kar abu shi kadai zai zama madadi za a ga muridan ba su watse ba duk in sun zo ko ziyararsa ko dai ba wani abu ba su zo ziyararsa kuma su ji madadi bare idan ma manya ne duk gabaki da tasarrufinsa za ka dinga gani a nan wajen to har yau tana nan da rai ko ma ne ake har yau tana nan da rai tun da jibide yadda waɗannan masu ra'ayi suka cika madina a nan sallah amma tana nan da rai kuma ba wai tun yanzu ba tun zamanin sayyidina alma da ya gama sun cika mar ciki gaba ɗaya ɗauke kafitar ɗinta daga madina ma ya komar da shi kuma duk baki ɗaya amma dai ya san dai madina tana nan da rai ko an ɗauke capital ɗinta kowa ya san dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan kenan sannan kuma muridan su masu tarbiyyantuwan a ciki masu neman madadi daga shehin a ciki masu neman Allah din tabaraka wa ta'ala to in dai kaga har yau suna nan da komai bayan Allah to har yau waje yana nan da rai dan su rai ne da su in ba su gama da jiya ba za ka ga sun yi abu ba to sannan kuma sama'i da inshadi din zikiransu da waɗannan waƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallama madahai ko dai na larabcin ko dai na hausan ko dai na infirajin madahai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manya suka yi dai wato kaga har yau ana yi a wajen har yau ana yi a wajen to kasan wajen nan har yau yana nan da rai yanzu kasashen sufancin kasashen magaribin da ake ko muke koyi da su zin duka baki da za ka duk inda ake karanta Qur'an nan sai har kuma ana karanta madahin manzo Allah duk wanda ya tashe da kira'a kuma sai ya tashe da yaban manzo Allah ba sai yadda kawai mutum ya ce wai da kira'a kawai ya tashi haka ba to yanzu yanzu zai fada wani bangare yanda ya tashe da kira'a kuma sai ya yi tashe da madahi da yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai kara wannan wannan zai kara hadarin wannan tun daga cewa tujani abul abbas ya haddace hamziya kaf a kansa har yana yanzu mutum ya yi tafiya ba shi da hamziya a hannu radiyallahu ta'ala anhu kuma an gobe karanta ta ayyuka gashi na sahibul bayatul gausi ya haddace alburda kaf a kansa ya ma sai ya je shoge ta kwanta ba sai ya sauke alburda da dukkan baki daya mun kuma mun gode Allah ga diwane na ga nurul basar nan ga kaza ga kaza to sai kaga duk in ka je za a ga zaburin nan nasu in dai tana da za a ga madadin nan ko na hausan ko na kowane yare ana wannan ne fetur din da yake ƙara tafiya ma'ana tana da tafiya tana da rai yanzu za a ga samari kullum a fita a yi tirenin kullum a je a yi ban kullum a je in ka tambaye ya dawo yana ta nishi yana ta kaza wa ɗan na ciwo a nan goma ya kwan ka tambaye ya ce ai ina rainan jikina ne ina rainan jikina ne kuma zan na ƙwarai shi to su ma wa'annan madahan da wa'annan kaza shi ne yake rainan ransu in ko babu to ke kashewa ta zo in ko babu ke kashewa ta zo dole sai ka ji suna ankaru zikiran nan nasu shi suke cewa wa ashwaqu da shauƙuƙan da su suke cewa amfasu da amfasan nan nasu bare wa sauran ɗariƙoƙi za a ga lamarin nasu abin yana da zafi yana da zafi yadda suke rainan zuciyarsu da aka zai gansu nan da nan ɗanyu ɗanyu kaza kaza amma mutum ya ce shi ya yi kamala shi kamili ne oho ka to to ya bar wannan ya bar lamarin maganan ma ga baki daya ya bar lamarin maganan ma duk ga baki daya to akwai maganganu da yawa kwarai da gaske kuma akwai abubuwa da yawa to wannan yadda ya faɗa to in ba wannan in ba zikiran kowace ɗariƙar a wajen idan ba shehin ko abin ne ko magajin nasan wanda ya kware ko kuwa in bai kware din ba ya samu yan su kwararru daga cikin almajiran shehin su daɗa nuna ma abubuwa ya rika yana daga rawagan da shehu ya yi radiyallahu ta'ala anhu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ƴaƴan nan nasa duk haka ya tura suka koyi sufancin nan yadda kowa ya yi haka suka yi wayansu wajen sai je aliyu sisa radiyallahu ta'ala wayansu murtaniyan ma suka je inda ake ganin ma bakan fata ne kaza tun kafin ma su waye ma da bakan fata da in bakan fata zai shige ma sai mutum ya toshe hanci duk gaba baki daya can suka je suka sha sufancin nasu duk gaba baki daya yanzu dai gidanmu mun zauna da shehu abdullahi radiyallahu anhu fiye da shekara goma shehu abdullahi bin yasu har 1994 shehinsa yana nan da rai bayan shehu bayan sayyidi din bayan sai da faɗi mata zahara shahadullah yana girma wa sai da faɗi mata zahara na tashi hankali yarsa ya shehu ni zato na kawai mutum da girma wa yarsa ma kuma bari an shehu ƙanana suna girma ma yayyayen suna kamar haka shehu ya gasiya sai da naga tarjamata sai di Muhammad da ya tarjamata gaba kida ita ce wa shehu Abdullahi zikirin fatahi lokacin da yake tarbiya ita su dinga ya bar zikiri har ya fatahi da ya fatahi sai babarsa ta ce masa to wallahi ko dai da shehu ya baka tarbiya ina amma ga shehinka sai da ba ita ce shehinka ga ne girmamawa bi yake mata girmamawa yarsa ce girmamawa girma kuma shehinsa ce wadda ta yi mar zikirin hadda ya mata yi me ta gaya masa me ta gaya masa a kawai fasahi ya zo masa duk gaba gida to bayan da ya girma ta kwarai da gaske abin ya fi karfin yadda mutum ya kira to amma bayan duk wa'annan bayan kalifa ne na shehu da ma'alimar da Allah ya bashi bayan zikiri duk ranar alhamis da daddare duk an alamu da daddare ya zo gari kenan sai mun kusan awa nawa cikin dare sai wajen karfe ɗaya ko karfe biyu za mu bar tun daga gama cin abinci ana zikiri a falansa duk gaba gida dama can ƙauyen da yake zaune kuwa ɗaya bayan sai ni zikirin ne duk gaba gida bayan na rediyo da yake ji bayan ƙur'ani na subu'unsa zai iya karanta amma saboda rashin lafiya subu'unsa kullum sai ya ji subu'unsa a rikoda da komai bayan karatu da ake duk wannan gabaki da amma ya riki kuma shehi kwararre a cikin shehunan murtaniya shine muhammad lamin wurdul hadi mijin sharifa din nan shi kuma matarsa shehi ya wuce ya riki wannan sai bayan rasuwar wannan ne za a ce shehinsa dai wanda yake kara shi a allah ya rasu haka za a ɗauke shi a mota a kai shi gidan su muhammadu lamin wutul hadi din nan a zaunar da shi da direban da duk wanda suka raga su dawo shi sai karfe kaza ku zo shi da shi za su yi hira cikin Allah da abubuwa da su Muhammadu Lamin Wulfil Hadi din nan babba ne kwarai da gaske malami ne kafetacce yana karanta Qur'ani da kirawoyin nan duka dan caji da Sudan da waye su kusan ma a duk karatun Qur'ani din nan almajiran ne wajen karatun Qur'ani yana da almajirai da yawa wanda suka karanci kirawoyi da da waye a wajensa ya zo wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shehu ya taso daga kosu tasowa ta sosai da sati shehu ya ce musu to kai ma je ka ka samo albarkanta kai sati sannan ka dawo to sai da ya je kosu ya sati sannan ya dawo wa shehu radiyallahu ta'ala anhu sannan shehu ya tarbiyyantar da shi to ya yi tsawon rai wajen shekara tasa'in da bakwai ya rasu yana da kashafi da ban mamaki hawan jini zai taso masa tsoho ne yana da almajirai yana da zuriya yana da komai a ta kuka in Allah ya sa ya farfado ga baki daya wannan masu take faɗa sai ce ku yi hakuri na ga Allah na nan lafiya ka kalau rasuwa ba yanzu bane kamar ya ce yanzu yanzu shehu ya fita shehu Ibrahim ma'ana yanzu yanzu ya fita ya ga shin da amma ya ce ba yanzu bane yanzu yanzu ma'anar ce sai lokacin da rasuwar ta zo ya yi irin wannan ya bai ce komai ba sai ta tambaye shi muhammadu lamin shehun ya zo ya ce kwarai ya zo to me ya gaya ma ta ce sai ya mun wani irin kallo kawai ta ce to na samun shi kenan yanzu ne tafiya ma'ana ya ce tafiya ne kuma haka aka yi daga na halarci da na'izarsa da shehu abdullahi radiyallahu ta'ala wannan 94 ya rasu to sai wannan lokacin da ake shehinsa ya rasu mai ƙara shi shi kuma abokin mushiri ne duk gaba gida to kowanne shawar jami'a suna fa radiyallahu ta'ala mu cikin su ma ya girma ya daga cikin dan shawar farko da shawar ya tura shi murtaniya duk gaba gida cikin su ya girma da komai da su tilmizin din nan da duk manyan gaggagar dan arfan da waye da su za ka ga yana hirarsa cikin Allah ta sairinsa da komai ba zai wani abu duk sai ya tattaro su sun zo duk gaba gida to haka taho mun gode Allah shi Ahmad dan radiyallahu ta'ala anhu ai shi kullum ma a shafe yake za ku hira ɗaya biyu da shi ba sai kai ma ya shafe ka duk gaba ke da wannan duk wanda ya zauna da shi ya san haka kuma daga cikin falalar da bawan Allah ne ya ce shehu bai mar taqayidi ba shi ma ba zai wani taqayidi ba shi duk abin da zai ilaki yake ce shi wallahi ba muƙayyadi ba ne shau bai ƙayyade shi ba ne ba zai ƙayyade wani ba radiyallahu ta'ala anhu to mun gode Allah na yanzu da yake kan kujera dama ko abin da ya karanta kenan alsafa ya karanta da ka kalle shi ma ka ga ma'arifa a sarari ka ga zuwa da a sarari yaya mutane sun mutu a kosi ko abin da za su ci ba mu ko mu ce kai mu sa kaya radiyallahu ta'ala anhu wai ma dan dai yana dan shiga cikin wa'annan ne wanda ya zama da shi akwai zama da shi kun ga alherinsa da albarkarsa da tafiyarsa cikin Allah kowace a shafe yake duk gaba gida har wayannan har yau madadina na haka kuma kowa aka bambancin hadara bambancin mutanen faransa ko can madina da bambancin yanzu nan idan ka ba mutum tarbiyya ko abu kana tsoron kai ya je abin ya mai yawa iyaye su zo su ta faɗa da kai ta haukata ɗansu ko jama'an gari su ta faɗa da kai ba su kusan wannan ba wani laifi ba ne sun san kan abu mutum za a ba zikirin ya taya har sai an tsinto shi ana yi marisa ya sha kamsu ba wai ya sha ɗin ba ya zama yara suna wasa da shi sai babba da a gani ga ba wanda zai ce ma ga fassara abin da aka kai ta bugar zikirin har sai fatahin ya zo daga Allah ya kada kowa da kaza sannan kuma ba wai zuwa za a ce ma a kai haƙuri ba haka za a zo a kewaye ka kuma a ta zabza zikiri har sai ka ƙone ɗin ka sai an ka ka fara kuka a ce ka lalla ku bashi kuma ya sako yanzu likita Allah ya kiyaye likita idan mutum ko ya haɗari ko wani abu ya zama bai jin ma bai san ma ina ake ba ya riga ya ko ya je kofar lahira dan da likita yana taimaka haka likita ya ja so mu washe ce ya dawo ya dawo to haka da kan ji su da ya so mu kuka kuma yana nuna mun lafta shi ta kale shi ya ya dawo yanzu kuma sai a sauke shi to haka wannan bawu ya da ya dan zikiri yanzu zai harbi zai kuma goma to haka su suke da abubuwansu to mun gode Allah wannan da ya dan faɗa ba kuma wai muna nufin kowa ba ko ko kanmu muke nufi wannan ya faɗa wannan shine za ka gane waje da rai wanda za ka gane ba cewa ko ba a rike waje masana'anta ko ba ne hada za mu yi masana'anta kuma a je kai sana'ar ka samu abu ka zo ka taimake ta komai duk gaba gida ba kuma sai ta in ma Allah ya yi an kama makaranta daban ma in ka zo ciki din ba yadda ga masu zikiri ba so ba masu karatu yanzu ka ga masallacin shehu ko masallacin annabi za a ga makarantu suna can duk gaba daya nan dai wajen zikiri ne da wazifa da zikirin da komai sai dai kuma galibin wayansu masu jin haddar yara da kuma za a ga nan tun daga waje mai faɗi da nan suke zuwa su dinga jin haddar wanda suka yi hadda da komai da kaza to wannan yana daga cikin abin da ya da za mu kula da mu kula da masallaci mu kula da zawuyoyinmu fi biyu ta azin Allah an tafa wannan suratul nur ta kawo komai duk da baki daya to
والذين كفروا أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أما وإن سوى كفر سيد الله تبارك وتعالى يعني كاجي مسالم ما سي إيماني nurun ala nurun ya haji lahu li nurihi man yasha haske ne kan haske a da haka ba Allah yana shiryar da haskensa wanda ya so sai dai kuma Allah adali ne idan mutum ya dan tagaza idan mutum da muwafaka ta Allah sai Allah ya shiryar da shi tabaraka wa ta'ala amma duk da haka dai ba karfi anan Allah yana shiryar da wanda ya so sai dai mu ta addu'a Allah ya sa muna daga ciki wanda Allah ya so din nan to Allah ya shigar da haskensa wanda ya so kuma in kana son hasken nan kamar wannan wahabiya ne kyautar Allah biyu ce kyautar Allah tabaraka wata'ala biyu ce akwai wahabiya baiwar Allah ne haka kawai Allah ya zaɓe ka ya baka kayi wani abu kai wani abu duk bai damu Allah ba sarauta ce ta motsa kai aka baka ka gode ba ka gode ba duk dai ba a kallon ka dai sarauta ce ta motsa aka ba shi suke ce wahabiya akwai kasaji kuma oh Allah ya ba wa na kaza kaza Allah ya kara masa Allah ya kara amma wallahi ma sai na je na yi ta kokari mun yi kafada da kafada da shi ba fa kai zagi sa ba ba fa kai fada da shi ba ba kai mai yarfa ko ka bata kaza kaza a kai ma tafi kai kokari in ba dan wahabiya ne kai dan kasaji ne kai tafi kai bacci in kuɗi ne tafi kaza tafi kasar shahada tafi ina ne tafi ina ne har sai ga kun yi kafaɗa da kafaɗa da shi shi dan naga da ne kai kuma dan nahi ne shi dan wahabi ne kai dan kasaji shi ga yanzu sai ku ranka ya ku zauna kujera ɗaya ku tafi waje ɗaya da kaza ba dan can fa ka ɓata shi ai bacci yake ai shi mutum mai kokarin ne ka da to kuma da Allah kake yanzu ko ko kaza kaza kai kuma ki ta kokari in ba nan Allah ya yi da kai ba to yanzu in kuna son wannan hasken kuma fi biyutin azin Allah da akunan da Allah ya yi izini na a ɗaukaka a ambaci sunansa yanzu kuma ku zo masallatai ku zo zarurai ku zo ku zikiri fi sallah fi tasbihi ku yi zikiran ku safiya da ku yi duk waɗannan abubuwa in Allah ya yarda sai zuciya ku ta kunnu haske ya kunnu yanzu ku san waɗannan kaunu da mukawwin din halittan da mai halittan duk baki daya ku san mai halitta ta halittansa duk baki daya wannan kenan amma wallazina kafaru waɗanda suka yi kafirci kafirai kuwa a amaluhun kasarabi ayyukansu kaman kawalwalniya ne wannan kawalwalniya abin ruwan kan titi galibin dai kowa ya hau mota kowa ya ga ruwan kan titi yanzu in lokacin garjin rana ne ka hau mota kamar karfe goma sha biyu rabin rana kai tafiya in dai kuka yi tafiya ka sai ka gano ga ruwa a kan ciki kuma kamar yana gudu dama ma'anar sarabu kenan kamar yana gudu kamar yana gudu amma har abada ba za ka taɓa wannan ruwan ba ba za ka gan shi ba amma ko da shi idan ka ya gani to to su kafirai wanda suka yi kafirci ayyukansu mai tafsiri ya ce ayyukansu na alkhairi shi kuma kuma ya bi abin ayyukansu na alkhairi kafiri yana da ayyuka guda biyu akwai wanda aka kafiri ne a mutumin kirki ne gina asibitoci gina kwatami gina titina gina ayyuka daidin na alheri ayyuka daidin na alheri wanda yake zaton zai same su lahira to wannan aikin na alkhairi din nan zai ma amfani a nan duniya haka malamai suka tafi zai ma amfani rayuwarsu za ta yi daɗi za a yi ma kyakkyawan ambato zai zama kan gaba yanzu tura nan duk gaba ta ga rayuwarsu tana da daɗi rayuwarsu tana saboda ayyukan alheri da suke shishiryawa ayyukan alheri sun ban mana sun ban wa mu sunan musuluncin amma su kuma suna yin aikin musulunci kawai la ilaha illallah musulunci ce ba su da ita to shi kenan aikin zai amfane su a duniya rayuwarsu ta yi daɗi komai ya musu daɗi komai ya yi daɗi za su abu wa'yansu malamai sun tafi kuma shi ya fi cewa aikin zai amfane su ma a lahira Allah zai saukar da su daga babban wuta zuwa karamar wuta ba su ga aljanna ba idan ba su da la ilaha illallah amma kuma za a sauko da su daga babban wuta zuwa karamar wuta daga babban azaba zuwa karamar azaba ai da ya amfane su saboda hadisan da yake hannun waɗannan malamai annabi sallallahu alaihi zai faɗi wani kafirin amma ya faɗi wani alheri a cikin sa yace na tsada shi a tsakiyar wuta amma na dawo da shi gefanta ko kuwa ya dawo gefanta duk gaba gida amma mamaki akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ga hatimu tsayi hatimu tsayi duka da ya rasu lokacin jahiliya to ba aike a wannan lokacin amma na gan shi shi jama'a ne a aljanna shi jama'a ne a aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa to su dai ba la ilaha illallah ba su shiga aljanna ba amma kuma Allah zai iya sauke su daga babbar azaba zuwa karamar azaba to wallazina kafaru wanda suka kafirci a amaluhum ayyukansu kasarabin biqi'atin kaman kawalwalniya ne a fako kaman wannan ruwan kan titi din nan ne akan titi fako akan titi ai fi falatin ai a farari ko a dajin da yake a buɗe ba da bishiyoyi ba da kaza kaza a sarari shine a fako to wa huwa shu'a'u shine sarafu din nan me kalwal ne din nan shine shekin ruwa da shekin rana da zaka gani yura da ake gani fi hanisul nahar arabul rana fi shitatul har a cikin zamanin tsananin zafi kamar karfe 12 yushbihu al-ma'a da ya kama da ruwa aljami mai gudu wannan shine sarafu kawalnya to aikin sa haka yake yahsibu huzam yabzam'anu ma'a da mai kishirwa ya hasibuhu zam'an da mai kishirwa ya zurbuhu yake zatansa ai a isharu mai kishirwa yake zatansa ma a ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai da yazo masa ranar lahira
hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba hatta idza ja'ahu har shi in mai jin kishirwa dinnan yazo wa kawalwalniya dinnan ko wanda ya zata ruwa dinnan ne hatta idza ja'ahu har in ya zo ma zanna abin da ya zata din nan lan ya ji tushe a sai kaga shashe ba komai bane mimma hasabahu yanda ya zace shi to haka aikin kafiri yake in ya zo lahira yana san zai zo ya tarar walid bin mugira yana cewa ai mun je lahira ma la'uta yanna ma lawala da inda muke da kuɗi nan can ma haka za mu zama yanda muke da ƴaƴa nan can ma za mu zama Allah yake ya rike alƙawari ne da wajen Allah haka suka yi da Allah ne ko ba da ya karya yake to har in ya zo sai ya ba wa yana abubuwa duk gaba ki da sai ya samu ba komai bai samu komai ba saboda ba ba la ilaha illallah ba la ilaha illallah to haka shi ma musulmin wanda ya kafirce wa ni'imar Allah wanda yawa Allah mutunci ko ya riya yawwa to wannan kenan ko nan zai zaci ga abin amma in yazo ba zai same shi ba lam yajidu shay'an ba zai samu komai da ya zata din nan ba wa wajada Allah indahu sai ya samu Allah ai hukuncin Allah indahu a wajen aikin nasa inda amalihi a wajen aikin nasa fa wafahu sabahu sai Allah ya cika masa sakamakonsa tunda bai yi kirki ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya cika masa ya ga ba komai amma kuma an yi aikin alheri musulmi kuma Allah zai cika masa wallahu sari'ul hisab Allah tabaraka wa ta'ala mai gaggawar sakamako ne to wannan aya sun ce ta yi magana akan kafiri ne aikin alheri ta yi magana akan kafiri ne ta yi magana akan munafukai na daga musulman ma wanda kuma suna da su ake aikin da komai suna ganin sun ɓoye wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sai aikin nasu biya zama banza to wannan kenan sannan an yau dai tun da ayar suratul nur din nan tana da maganganu da yawa har yau dai malaman zamanin suke cewa wannan aya ma kuma har yau dai ilimin nasu take faɗa ilimin physics din take faɗa yanzu misali shi duk musulmi duk in yi aiki Allah tabaraka me la ilaha illallah shine shine kamar wanda ya karar da komai ya karar da samuwar ya karar da karfinsa sai Allah shikenan sai Allah ya ara masa to ba komai je ka duk kai kai duk kai kai to yanzu shi ne wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana daukan ibadarsa duk in yayi sai Allah ya karbe ta saboda duk abin da zaka yi na ibada kaza kaza karfin ka zaka ƙara energy da suke sako shi zaka ƙara a cikin wannan sai Allah ya karbe shi a energy nasa sai Allah ya karbe aikin a haka ya ninka goma ya kaza amma shi ko wanda ba musulmi ba kafirin ne shi kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karban aikin nasa a energy nan nasa sai dai a gudan aikin kutula da suke ce masa mas na aikin wanda shine energy din nan shine wanda e wanda mc ne 2 suke faɗa ban san wannan ba dai amma wai haka suka suka faɗa energy din nan wanda ina sukulti MC2 ko kuma murabba'i mai four angle murabba'i wannan shine to guda ɗaya wannan wannan yanzu aikin musulmi kenan duk ga baki ɗaya kamar yanzu a kirgen a kirgen physics a kaza to yanzu Allah ya karɓi wannan aiki a cewa energy din ne kuma mai E MC2 amma shi kuwa na kafirin nan sai Allah ya ƙi kallonsa a nan ya ƙi karɓansa a nan sai dai ya karɓe shi a mas kenan kutula kuma mai m ita wannan kutula mai m ɗin nan murabba'a ɗin nan sai an ba za ta iya zama ai wannan kutula ɗin nan mai m ɗin nan mas nan mai m ɗin nan ba zai iya zama EMC din nan batu sai an buga shi da kirgen tafiyar rana da kirgen tafiyar rana sur'atu daw sai an buga shi da kirgen tafiyar rana da suke cewa ko sai an buga shi da kirgen tafiyar rana tafiyar tafiyar kilo tafiyar tafiyar rana kilo ɗari uku dubu ɗari uku sau dubu ɗari uku sau dubu ɗari uku a kowane sakon ɗaya rana tana yin tafiyar miliyoyi kaza to sai an buga tafiyar ta na kilo kilomita dubu ɗari uku sau dubu ɗari uku shi zai ba da biliyan casa'in yanzu aikinsa yanda zai iya kama na musulmi ya zama irin aikin musulmi na ɗaya sai an raba aikinsa sau biliyan tasa'in me zai samu zai zama ga sarabu ne babu babu sau biliyan tasa'in kuma ɗan guda ɗayan nan ma a cikin biliyan casa'in ɗin nan an ba shi a duniya shi ko yanzu mai la ilaha illallah da yayi sai Allah ya ban mar energy sa wannan gi din abu duk kaza ka suka to to kuma wannan suka ce mashiga ne na duk wannan ilimi na yanzu na nukiliya da ake yi na nukiliya da ake yi da na atomic bomb din nan da ake yi da na waye din nan duk mashigar wannan ayan mashigar wannan ilimin ne duk gabaki daya to haka sun yi gaskiya amma dai Allah take nuna mana da sakamakon lahira da kaza kaza amma ba su faɗi ƙarya ba sun yi gaskiya ai ko a hakan ma dai ai wanda za shi na la'ilaha illa ai ya sha wuya to to madalla to أو كظلمات في بحر اللج يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ikon Allah wannan aya kafiran da ba su yarda ko Qur'ani daga Allah yake ko kaza suna cewa da wannan ayar scientist na na Muhammad sanin ilimin wannan physics da na science da na waye na annabi Muhammad na Muhammad ko wannan aya suna cewa Muhammad ya nuna cewa ya san abin da yake faruwa a duniya kuma duk ilimin da suke faruwa a duniya ya nuna ya sani sabida wannan ayar kadai ta ishe su to auka zulmatin fi baharin lujiyin ko kuwa aikin waɗanda suka kafirci to kuma wancan aikin sa na alheri kenan an saka ma a duniya an sako da shi mun bi ta malaman da suka faɗa haka daga azaba mai tsanani ya zuwa azaba mai abu kaga ya dan amfane shi amma dai wai ya shiga aljanna ka zaka sarabin ne dan an buga shi an ɗaiɗaita shi an raba shi wajen biliyan casa'in da wani abu to ne fa kawai zai ga babu babu zai zo babu zai zo ya tara to kuma sai kuma aikin kafirin ga kafircin ga zalunci kuma aikin sa mara kyau dubu kan dubu kenan ko ga aiki mara kyau wa'yansu mutane biyu sun je wajen wani malami ɗaya kyakkyawa ɗaya ba mai ba kyakkyawa kamar wancan ba sai ce ka mai kyau to haka Allah ya taimake ka haka Allah ya dama ya halice ka mai kyau ka shedin ka kai aiki mara kyau sai ya rufe kyan nan naka gaba ɗaya a ce kyan ɗan miciji ya ce da ɗaya kuma ta kai iri na ne to kai kuma kar ka haɗa rashin kyau da rashin aiki mai kyau kai kuma kai aiki mai kyau sai ya rufe ƙolin nan sai a ganka kyakkyawa kai ne kyakkyawa to to haka ne ga kafirci ga aiki mara kyau duhu kan duhu ko to au ka zulmatu au ko kuwa su inda suka kafirci din na aikin su nan mummunan aikin su ka zulmatin kaman duhu duhwai ne duhu da yawa fi baharin lijiyin a cikin teku mai zurfi fi baharin lijiyin ba na haru ba a cikin teku mai zurfi duhwai ne da yawa yanzu kuma ya ga aikin kafirai kamar duhu ne mai yawa a ina kuma duhu duhu ko a kan ƙasa yake ko a soro yake ko a ina yake ai me yasa aka buga da mushkat saboda duhunta amma yanzu duhun kuma yana cikin bahar lujiyin teku mai zurfi lujiyin mai zurfi amikin mai zurfi ya ga shahu mauju bayan zurfin teku din nan kuma ga wata kumfa a cikin tekun kuma ta rufe tekun ga ya shahu maujin ga kumfa ta rufe tekun min fauqihi maujin wannan kumfar ta cikin tekun wata kumfar ita ma ta rufe ta kuma ta kan ruwa yanzu kumfa kan ruwa ta rufe waccan kumfa ta cikin ruwa din ita kuma ta rufe wa'ancan duhwai na cikin ruwa din min faukihi sahabu wannan kumfa ta kan ruwa da ta rufe waccan kumfa ta ƙasa wadda waccan kumfa ta ƙasa ta rufe wa ƴancan duhai din ita ma kuma hajiri ya rufe ta min faukihi mauji wannan kumfa ta bin ita ma kuma min faukihi sahabu giragizai sun rufe ta hajiri ya rufe ta gaimu shine giragizai hajiri ya rufe ta zulumatun ba abu hafau ka ba adu ubangiji ya ce duhu kan duhu kenan duhu ne kan duhu duhu ne kan duhu duhu ne kan duhu ba'adu ha fauka ba'adun ko duhu ne eh, kan kan duhu ba'adu ha fauka ba'adun ai zulmatul bahari ga duhun tekun wa zulmatul mawj ga duhun kumfa ta farko din wa zulmatul sani ga duhun kumfa ta biyu din wa zulmatul sahabi ga duhun girgije din idan aka rage ya dahu to in mutum yana can cikin ƙarƙashin tekun nan mai zurfi yana can cikin duhwan nan in ya fito da hannunsa da zai fito da hannunsa lam ya kadi ya riha ba zai ba zai yiwu ya ganta ba nan na ba zai yiwu ya ganta ba ne ba ma kwata kwata ba ba zai kusa ya ganta ba ai ba zai ma ganta ba suka ce inda Allah ya faɗa haka yake ba zai yiwu ya ganta ba ko ba zai kusan ya iya ganta ba saboda me za mu zo idan ya haka ya kaɗa ta zai ga alama wani duhu a cikin duhun in ka kaɗa hannunka haka za ga alama ka kaɗa wani abu amma dai baka san meye ba a cikin duhu in ka kaɗa wani abu mai duhu kuma kana iya gani shi Allah ya ce nan ya kada ya ya dan ga ya dan kaɗa duhu kan duhu dai ba zai iya ganin ba zai iya ganin ta ba ai lam ya qaru ba zai kusanta ba min ru'yatiha zuwa ganin ta wa man lam yaj'al Allahu wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sanya ma haske ba fa malahu min nurin ba shi da haske ba wanda yake kuma ya bashi Allah ka babu can nurin ala nurin ya hadillahu li nurihi man yasha dan ko kuma lan yaja Allah lahu yana cikin dukai kuma lan yaja Allah lahu nura duk wanda Allah bai sanya ma haske ba fa malahu min nurin ba shi da haske ai man lam yahdihi Allah duk wanda Allah bai shiryar da shi ba ai lam yahtaji ba zai shiryu ba ba zai shiryu ba in duk karatun da aka yi a can na ma'arifa na physics din na waye to kuma in ka juya ci kuma ana kishiyarsa in ma'ajubin ne in kafirin ne in jahil ne in waye duka to bare kuma ga mummunan aiki kuma duhu kan duhu duhu kan duhu ga yanzu ina haske za mu zo mai ruhul bayani ga duhun san zuciya ga duhun san duniya ga duhun kaza kaza ya za ka ya tsamo wannan in ba Allah ne ya tsamo shi ba Allah ya tsamo mu duka duka baki da to su tura suka ce lallai wannan aya ilimin Muhammadu ne na sayansa tsinsa duka baki da saboda yanzu wannan aya ta yi maganar baharul luji teku da tafi zurfi tura nan sun kasa tekun duniya wajen guda biyar tekun duniya wajen guda biyar ga babban dai tekun wanda ya fi kowanne zurfi shine muhitul hadi shine pacific ocean da suke cewa muhitul hadi wannan ya fi kowanne faɗi tun daga bangon duniya na kudu sai da ya haɗe da bangon duniya na arewa tun daga tekun sandarariya ta kudu sai da ya haɗe da tekun sandarariya ta arewa duk gabaki ɗaya ya fi faɗi su teku ga baki ɗaya idan ka ɗau ƙwallon duniyar nan namu duk ga baki ɗaya idan ka ɗau ƙwallon duniyar nan namu saba'in da ɗaya na faɗin duniyar nan namu ruwa ne kawai dama ka kasa duniya uku to duk kaso biyu da wani abu duk ruwa ne ko ka kasa ta hudu to kaso uku duk ruwa ne kaso ɗaya ne kawai tsibiri shi kuma tsibirin in ka kasa shi hudu kaso uku duk ba komai a wajen ba gida ba ga dan inda ai mutane suke zaune bai fi kaso ɗayan nan ba duk gaba gida in ka inda ake kan ƙasa ɗin ma sahara ita ce mai kaso uku ƙasa mai kaso ɗaya ƙasa mai kaso ƙasar ma inda ake zaune shine mai kaso ɗaya amma inda ba a zaune shine mai kaso uku inna Allah na da ya raje to amma Alhamdulillah. alhamdulillah to inda ake zaunan ma kaso wajen uku duk ba kowa a wajen a kaso ɗaya ake ta zaune a kaso kaso da ake ta wannan rigingimu a kaso da ake ta wannan kaza kaza ga kaso uku can ba kowa a wanda zai tafi can dan siya an kakka ne an ko kaza kaza ba za ka ga kaza sai dai a dan kwama su duk a ta rigingimu to to ruwa gabaki daya shine 71 na duniya gabaki daya ruwa shi lullube 71 na duniya ragowar 29 shine tsuguri a duniya sannan duk ruwan da ake aiki da shi a duniya casa'in da bakwai casa'in da bakwai duk teku ne da ya fi kaso uku ne kaɗai wannan ƙoramai da muke ta amfani da su ba ruwan da ake amfani da shi duk gaba gida to yanzu Allah ta haraka ta yi magana bahar luji teku mai jirgi to a waɗannan tekuna ɗin nan guda biyar da suka Pacific Ocean din nan shine mafi zurfin ruwa shine mafi abu wanda sai da America ta tauraron dan adam din nan ne sannan aka yi dan gano wani abu na cikin sa aka yi dan gano wani abu duk kurmamin da ake yi tun daga tun daga 1934 aka soma laraba sun dade masu iban lu'ulu'u da masu iban murjani sun dade suna shiga cikin ruwa amma bai fi su ci mita kaman kamu 20 ba a ƙasa to iya iya karfin su kenan iya abin da jikin su zai ɗauka kenan kaman kamu 20 a cikin zurfin ruwa to bai fi su iya minti biyar a ciki ba iya abin da numfashin su iya ɗauka kenan sai su yi sama dan abin da suka samu kuma ya isa to haka aka dinga yi har zuwa 1934 da bariton da kuma bibis ko wani ne mutanen amerika ne da na abu su suka fara yin abin da za a na'urar da za su shiga da ita suka yi abu karfe ne kamar kwallo amma aka yi mai gilas kuma mai karfi wanda nauyin ruwa in ya shiga ba zai fasa shi ba da kaza sannan suka yi dan shiga suka dan ci mita wajen ɗari shi ma isa to har kuma yanzu aka yi wa'annan irin jirage wanda su ma fa wannan gawasa na wannan jirgi da yake tafiya a ƙarƙashin ruwa shi ma akwai iya mitar da zai iya ci in ya fiya haka sai ya mutu to sai da kuma yanzu suka yi wa'annan tauraron yan adadin na wanda yake iya haska ya gano hasken sannan suka iya sani abu to ala ayi hal dukkan su dai sun tafi muhitul haji din nan pacific ocean din nan shi ya fi kowanne ruwa shi ya fi kowanne faɗi shi ya fi kowanne zurfi bare yawan tsibirin kusa da america yana nan da sunansa da kowato nan wajen kuma a cikin pacific din ya fi ko ina zurfi ya fi ko ina zurfi yanzu baharul lirjiyin da wannan aya ta faɗa ta ƙur'anin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a wajensu yana nufin pacific ocean yana nufin pacific ocean to daga shi kuma sai atlantic wannan namu atlantic da suke cewa atlantic ocean shine na biyu a cikin yawan ruwa da zurfi da daga shi sai indian ocean wannan muhitul hindi da suke cewa saboda da kasan da kai kuma yake shiga india da kaza daga shi sai kuma teku tsanda tekun kankara ta kudu ta kudin duniya southern ocean da suke cewa ko antarctic ocean da suke cewa to na kudancin duniya daga shi kuma sai sandararren teku na arewacin duniya kuma arctic ne ocean da suke fada to shi kuma na kudanci na arewaci wannan na kudanci wannan na na arewaci to wayannan ne kusan teku biyar da suke kan duniya daga duniya kuma ta watsu a cikinsu da abu amma sun ce har goben nan ɗan abin da aka gane ɗan karatun da aka gane ɗan abin da aka gane a cikinsa ɗan kaɗan ne komai ba a sani ba a kansu bincike ake yi ƙoƙari ake yi komai ake amma ɗan kaɗan aka sani akan abin da aka sani a cikinsu to wayannan kenan to yanzu sun ce ƙur'ani ɗin nan baharul liji ɗin nan pacific ocean yake nufi shi yake shi yake nufi au ka zulmatin fi baharul lujjin to ubangiji kuma yanzu yanzu shikenan mu da su mun haɗu cewa eh yanzu baharul lujjin ke ke pacific ake nufi to sai kuma duhun da Allah ya faɗa Allah ya ce kaman duhwai ba ka zulmatin ba ba kaman duhu guda ɗaya ba fi baharul lujiyin suka ce kwarai da gaske Muhammad da ya san science kwarai da gaske ko ya san abu in ba su yarda da Allah ba wanda suka yarda suka ce wallahi Qur'an nan daga Allah yake dan ba in ba wanda ya halicci wajen nan ba ya san abubuwa yanzu du yanzu Qur'ani a wannan aya ya faɗi duhu kala biyu akwai zulumatu duhwai a cikin tekun can cikin teku sannan kuma ya faɗi wayansu dukwai kala uku ya kumfa ta cikin ruwa kumfa ta saman ruwa hadiri wayannan dukwai daban amma ga wayansu dukwai da Allah ya faɗa su waye ya suke kumfa ne menene ruwa ne Allah ya auka zulmati shi da ya sani kuma ƙwararru ba sun sani sun to ƙwarai da gaske yanzu waɗannan dufai da Allah ya faɗa na cikin ruwan suka ce duhu ne guda bakwai dufai ne guda bakwai dufai ne guda bakwai na takwas shi ne asali dishafe shi yake dufai ne guda bakwai amma ragowa kuma ruwan duhu na takwas ne shi kuma duhu na taran ya zo haka kasu yake duka baki daya me wa'annan duhai guda guda bakwai suka ce akwai akwai fenti ja jan fenti akwai jan abu sannan akwai ruwan lemo ko ruwan tanjirin ja tsakanin ja idan kai fenti tsakanin idan ka hada ja da yalo to zai baka wani nau'i kuma daban zai baka ruwan lemo leman zaki wannan ko tanjirin orange ga red ga orange ga suna burtin ali da suke cewa ga amma abin da zai fi nuna ma wannan jan wannan abin tanjirin da muke cewa to akwai ja kaman jini wannan sannan akwai kuma ja irin na tanjirin shi ba ja ne kaman jini ba shi kuma ba yalo ne kamar ɗorawa ba to sannan kuma ga ɗorawa yalo sannan ga ɗorawa sannan ga kore sannan ga kore green ba sannan ga kore sannan ga nili da suke faɗa makuba nili shuni da hausa suke faɗa shuni wanda ya fi bula ruwa har ya so mata a ciki shuni da suke ta akwai rawanin buza ya za a gari wani wani na sashi za a ga ya fi bula har ya ɗan furka wani abu kamar ja a ciki shuni da suke faɗa to ya ce nili kila daga nan suka samu shunin ku abu Allah akwai banafsaji kuma akwai banafsaji kuma bula mai ruwan bula yanzu kuma dark blue din nan kuma mai ruwan bula sai kuma azrak sai kuma launin sama white blue white blue kuma sai abu to suka ce wannan nau'in nau'in kaloli kenan suka ce yanzu idan ka shiga teku tekun da ba kumfa a cikin ruwan ba kumfa a samanta ba hajiri rana ce ga tanan ta take ta haskaka tekun a ranar za ta haske to idan ka shiga idan ka ci mita ashirin a cikinta kamar kamu ashirin to idan ka ɗara mita ashirin ja ya ƙare ko ciwo kai jini ya fito baƙi za a gan shi yanzu ba a ƙara ganin nan ja ba in ka ci mita ashirin a ruwa ko ga rana can sama amma yanzu ko jin ciwo kayan ka sai ga jini baki ne yanzu ja ya kare a nan wajen in ka ci mita ashirin idan ka tafi ka ci mita talatin to amma za ka iya ganin kalar orange za ka iya ganin shauran amma yanzu idan ka ci mita talatin a cikin ruwa in ka ci mita talatin a cikin ruwa shi kuma yanzu kalar tanjirin orange din nan shi ma ya kare yanzu sai ya zama baki duk wanda ya kare ga mai gadon sa nan baki baki shine asali baki shine asali shine ama'u shine babu adamu shine babu to yanzu in ka ci mita talatin orange ya wannan kala na orange ya ƙare na tanjirin ɗin nan idan ka ci mita hamsin a cikin ruwa yalo ya ƙare ba ka yalo ba ko ga yalon ne abin yalo ne dan da yalo ce a baki za ka gani yalo ya ƙare idan ka ci mita ɗari a cikin ruwa kai zurfi mita ɗari yanzu kore ya ƙare ba za ka ga girin ba ko ga abu girin ne ba za ka gan shi ya zama baki ya ƙare hukuncinsa ya ƙare a nan idan ka ci mita ɗari da ashirin da biyar da nili ɗin da banaftaji ɗin da makuba ɗin da bulu da bula ɗin mai kalar bula ɗin da kalar makuba ɗin duk sun ƙare a nan wajen abin da ka gan su a nan wajen da sun fi duhu amma duk sun ƙare a duk sai shi baki duk gaba kiɗa yanzu yalo yanzu shi ma white blue ɗin ne tunda akwai ɗan haske a cikinsa za ka iya ɗan ganinsa in ka wuce shi kuma in ka ci mita ɗari biyu a ƙasa kamu ɗari biyu in kai kamu ɗari biyu a ƙasa shi kuma shi ne ƙarshen wanda zai ƙare to shi kenan duhu bakwai ka samu duhunnai bakwai ja ruwan lemo yalo kore nili makuba bula fari white blue to shi kuma wannan shi ne ƙarshen duhu a ƙasa sai yanzu kuma duk inda ka shiga kuma duhu ne sai dai in haske ya zo kuma sai ya haska shi to kuma daga nan za ka ga duk kifin da ka gani a za ka gan shi mai fitila ne a jikinsa kamar la yanzu Allahu lahu nura fama lahu min nurin kai ma sai dai ka shiga da fitila nan in ba ka da fitila ba ka da fitila a nan ba wani abu da zai haska ka a nan wajen in kifi ne mai fitila ne kindilul bahari da ake cewa fitilun ruwa ko me dabba ko wata dabba a nan wajen sai ga in ko ga wata dabba ba ta da fitila to aslan ma za ga Allah bai mata ido ba aguwa akwai aguwoyi a wannan aslan ma kuma wata ba ta da ido Allah bai mata ido ba ita haka ne kawai shafar ta ce a wajen dukkan baki da to baki kuma an zo kuma an koma asali yanzu kuma sai baki kuma bakin nan zuwa ma sha Allah sai baki yanzu kuma duk wanda tura za su shiga wajen dole yadda fitila wa za ta iya haskaka su ko kuma in ba in suka kashe fitilar ya ga duk kifin da yake nan wajen ko ko duk wani namar ruwa da yake nan wajen Allah ya ma fitila a jikinsa anan fa mallaya da Allah wa lahu nura fa ma lahu min nur abinda yake faɗa kenan to suka ce to wannan aya gaskiya ce kuma abu ne da a ce shekara dubu da ɗari biyar aka faɗi wannan in ba daga Allah yake ba ko ko in mutumin nan ba ƙwararre ba ne wanda ya san kan abun nan ba zai yiwu ba kuma suka ce abun mamaki ne a ce an samu ƙwararre wanda ya san wannan abu a wannan lokacin saboda a wannan lokacin ƙarerayi ne suka suka duniya wayan sun ce tekun Allah ne bauta masa suke saboda wannan irin kudura ta Allah wani su a kun face Allah bauta masa suke saboda wannan kudura ta Allah da take juyawa wayan sun ce kaza duk Greece da waye da Roman da kaza kaza su ba zancen ma wai meye a ciki meye wannan ba su kawai karfin Allah suke gani bauta ba suke yi duk gaba kida amma shi ko wannan yanzu ya zo ya karance shi ya karance shi ya san kudura ce ta Allah kawai amma ba shi ne Allah ba Allah daban shi ya halitte shi ma duk gaba kida lalle wannan kwararre wannan daga cikin abin da ya karantar da su kwarai da gaske saboda shi fasu ɗin nan sun ce yanzu dai tun daga mita mita ɗari biyu an gama har in za ka iya tafiya har in jirgin zai iya tafiya tafi mita dubu to a tsaya daga nan ne to sun ce saboda abin da suka haskaka da shi yana da zurfinsa mita dubu goma ne da ɗari tara da sha ɗaya zurfinsa shi ne kafa dubu talatin da biyar da ɗari bakwai da casa'in da bakwai shi ne zurfin tasfit a can ƙasa duk ga baki ɗaya wannan shi ne zurfinsa sun wato to wannan kenan wayannan zura to wayannan zurfin wannan duhu duhu duhu duhun ja da na orange da na kaza har hawa bakwai din nan to kuma a ce kuma ga kuma duhun kun fakkoji kafin wannan aya tura sun ce ba su san akwai wata kumfa a cikin ruwa ba sai dai wannan kumfa da take kan wannan abu sai gashi yanzu ilimin su ya ba su kumfar da take cikin ruwa takan yi zurfi a cikin ruwa har ta kai mita 240 wanda wacce take saman ruwa ba ta fice mita goma ko ta mita kaza ba ma'ana yanzu za ka ga kankarar da take kan ruwa kankarar da take cikin ruwan ta fita yawa da komai duk ga baki da to ƙur'ani ya gaya musu kumfar da take ciki sannan kumfar da take kai sannan kuma ga duhun dare duk ga baki da wannan duk mai rubul bayani shi kuma ya zo a wayannan kumfa wannan da yanzu na na kwarewa kenan kuma gaskiya ne haka na gaskiya ne haka ike ta wannan ya nuna isharar zuciya rafkananniya wadda ba halartar da lamarin Allah a cikinta ka zulmatin fi ba'arin lijiyar kaman dukwai a cikin teku mai zurfi Allah yana nufin ɗan duniya wanda duniya ce gabas da yamma kudu da arewa a zuciyarsa ba zancen Allah ba zancen addini ba zancen mutunci ba zancen imani ba kawai duniya sai sa a gaba kawai to to ce kuke nan mai duhuwa ce kuke nan mai duhai ya ga shahu maujin ga kumfar riya ta rufe shi ta ciki min faukihi maujin bayan sama da kumfar riyar nan kuma ga wata kumfar hubbul jahi san san girma san ɗaukaka san shugabanci min fauƙihi sahabun bayan kumfar riya bayan kumfar san girma ga kuma girgije ya lullube su duka baki ɗaya kuma koyayyen shirka shi kan musulmi ne da akwai la ilaha illallah amma koyayyen shirka i ba dan Allah ba shi zancen Allah ma da bai taso ba kawai dai wannan abin duka baki ɗaya ko kuwa ma ko ma dai yana idan Allah dai kuma ga dai shirka dai boyayya ga dai shirka boyayya ba ma'arifa ba kaza kaza kuma aka hada da duhun sarri shugabanci da duhun riya duk da baki da to zulumatun ba'adu hafo ka ba'adu ma'ana ga kun farraf ga ga duhun rafkana ga duhun nafsun shi kansa ga duhun san duniya ga duhun san matsayi ga duhun koyayyen shirka idan aka rage ya dahu shi wanda ya zama wannan dinnan idan ya nufin bin Allah ma'ana shine shi kuma idan in ya fitar da hannunsa in ya nufin bin Allah hanyar kariyar ya Allah ne ma iya ganin hanyar duk gaba gida dan ga hanyar nan a karkashin akan gadansa a kuma wayancan abubuwan duk sun rufe mai ido duk sai ya kushe kowace hanya ce to in dai yafin hasken Allah bai same shi ba Allah ya sa yafin hasken Allah ya shafe mu shikenan sai Allah ya haskaka sai da yanzu wa'ancan duhun da muka faɗa da haske ya zo sai ya haska su kuma haske ne kadai zai iya haska duhun ja ka gaja ya haska duhun kore ka gashi kore ya haska duhun yalo ka gashi yalo haske ne duk ya bambanta shi ne bawan Allah sai ya haskaka ko ne ya gane shi amma yanzu akwai nau'in zala za ka duk sai dai ga bar shi bai daya amma shi kuma duhu shi ne wanda in yazo duk sai ya shafe su shi kuma duk gaba ki da kaga yanzu dai an ci mita da sai ya shafe ja ya shafe wannan ya shafe har a je ma duk ya shafe komai sai sai shi duk gaba ki da to shi ma yanzu mai wayannan abubuwa dai in dai Allah bai yayyafa masa haskensa ba daga Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da shi daga wannan duhu sannan ya hada shi da wanda zai shiga da kamar la yaji Allah lahu nura fa ma lahu min nur dan haka wato abin din sai dai mu ta godiyan Allah kuma mu ta imani mu ta addu'a duk kaga kowa ya ga ya shirye ba karfin sa bane shiryawa Allah ce Allah ka shirye mu amma ba zai yana da lada yana da afalalan Allah din kuma Allah sai ya rubuta ma shi ya shirye da kuma ya rubuta ma lada dan haka yanzu mutum yawa girman Allah yawa Allah girman kan ko nayi ibada kaza ko ni na zama kaza duk bai taso ba sai dai ya faɗa don godiya sai dai ya faɗa don godiya ba wai dan yawa ba na ta a ciki yanzu wanda ya kai wancan cikin teku din nan inda ba Allah ne ya sa ma fitila ba sai ba bai da fitila to shi ko wanda dama aslan ba Allah da ya shi da ido ba kaguwa to ai har kuma wannan kamar da yadda Allah nura Allah ya ciyaye fa malahu min nur fa da salatul fatihi